واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الشغل ده بطي موت الربيع الاول هجر المائي صلى الله تعالى عليه وسلم في البدايه ده في كل سنه ده يا الله سبحانه وتعالى يا هذا عليه المسلاتي قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله وجودي قبل درس من الاستاذي البركة أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق جنب أول تابع من بياني أكم تنبيا ومسألة ستين دجو بإذن الله لا متاشا أكم مسألة ستين دجو malam ya ce innal iman bi kauni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya wal mursalin yahsul bihi maqsud al imamah fi hayatihi wa ba'da mamatihi malam ya ce innal iman lalle iman bi kauni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyi khatamal anbiya akan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamakin annabawa wal mursalin da manzanni wajibi ne mutum ya imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamakin annabawa ba annabi da yake bayan kin ya ji a ransa cewa annabi sallama ba annabin karshe bane ittifaqin malamai kafirci ittifaqin malamai kafirci ya zama mutum ya yi tunanin cewa annabi sallallahu ba shi bane khatamun nabiyyi wannan kafirci sai da ka wajibi ne mutum ya imani da kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annaba babu wani annabin da zai zo bayan shi yasa waɗanda aka samu suke ikirarin cewa su annabawa ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ake da shugabanci da musulunci ana yin da su mutum kisa kamar su musayyib ibn kadda a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu an yake su aka kashe su idan mutum ya yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugabancin annabawa da manzanni imani da haka na hukunta masa ya hasulu bihi maqsudul imama to da wannan imanin ne manufar limamanci ko imamanci take tabbata fi hayatihi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da mamatihi kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kai imani da haka haka na nuna maka cewa ashe manzon Allah ta sallama kafin ya rasu shine imani kuma bayan ya rasu shine imani me imamanci ke nunawa a mahangan musulunci tana nuna cewa shine wanda ya wajaba a yi masa biyayya ta kai tsaye wanda in ka saba masa wuta za ka shi kun fahimta manzon Allah ta sama shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tora maka tilan kamar ta biyayya biyayya mutlaka in an ce biyayya mutlaka duk abin da yace kai kai domin wahayi ake masa amma bayan manzon Allah ta salama to babu wani wanda aka ba shi imamanci da za a ce za a masa biyayya ta kai tsaye duk abin da yace ai a'a kowa duk abin da ya ce a yi za a duba a gashin wannan abin ya yi daidai da abin da manzon Allah su sulma ya karanta in yi daidai da abin da manzon sulma ya karanta to shi ma za a masa biyayya biyayyar da aka masa an masa ka an masa an masa an ya ci gajiyar ba da umarnin da ya yi ne da ya dace da abin da Allah sulma ya karanta amma da zai yi kuskure ya ba da wani umarni wanda ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan ba za a masa biyayya ba kowaye ne shi kowaye shi a nan ba a cire ma kowa guda duk wanda zai ba da umarni ya zama ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba a ce a bi shi in ko ka bi shi ka bi shi akan fata ka yi irin na yahudawa da irin na nasara wanda Allah ya ba da labari ittakhadhu ahbabahum wa rubbanahum aqaban min wal masih ibn maryam faman tabata indahu duk wanda ya tabbata a wurin sa anna muhammadan alaihi salatu wassalam rasulullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wa anna ta'atuhu wajibatun kuma yi wa manzo Allah sama tilas ne ai masa biyayya wa jitahada fi ta'atihi kuma yi iyakar bakin kokarin sa wajen yi ma annabi biyayya bi hasabil imkani wa wajen abin da zai iya yi in qila in bi annahu yadkhulul jannata idan an ce in kama manzon Allah sama biyayya irin wannan biyayyar za ka shiga aljanna istabna an mas'alatul imam ba ka bukatar kuma a ba ka wani a ce sai ka bi shi sannan za ka shiga aljanna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da mutum ka abin da malam ke son ya karanta ya faɗa mata idan an yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi shi ne cikamakin annabawa to ashe imamanci ne na tabbata ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka ce ka bi shi idan ka rufe amma duk wanda ba manzo Allah sallallahu ba to zaka ji shi ne idan ka biyu kana kallon sa abinda zai ce maka kai ya dace da abinda annabi ya zo da shi in so ya ci abinda ya umarce ka kai ya saba ba abinda annabi sallallahu ya zo da shi to ya faɗi ba za a masa biyayya kun fahimta to in an yadda da cewa duk mutumin da ya mu manzo Allah sallallahu ba'a zai shiga aljanna ba shi ya kuma da kenan ba mun shi da wani imani ko ba shar'i bane kuma yabi wani imami sannan ya shiga aljanna in ko kace a'a ga wasu a'imma dole sai an bi su sannan za a shiga aljanna idan ba a bi su ba za a shiga aljanna ba to kana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam annabta ba ta kare ba ce ba shi bane karshen annabawa ga wani bayan sa ya zo shi ma dole a masa irin biyayyar da ake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a shiga aljanna wanda wannan aqida in shi'a ce da in baka bi imaman su guda goma sha biyu to za ka shiga wuta imaman nan goma sha biyu wajibi ne ka bi su ka yi imani da su kuma ka yarda da cewa Allah ne ya ba da nassin abin amma kuma haka ce a kawo nassin babu to shine ma da ke cewa istabna an mas'alatul imama mutum ya kuma daga mas'alar imamanci ce in dai manzo da sama shine cikamakin annabawa da manzanni to ashe in aka masa biyayya shine za a shiga aljanna babu wani kuma bayan sa da za a zo a tilasta ma mutum a ce sai yayi masa irin biyayya da yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shiga aljanna walam yalzamu ta'atu siwa rasul alaihi salatu wassalam ashe biyayya ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata zama tilasta akan mutum ba shi ne abin da ma da yake nuna mana manzon Allah ta sama shi ne annabin ƙarshe shi Allah ya wajabta mana mu ji shi ido rufe yi masa biyayya biyayya mutlaka abinda suke ce ma abba'atul mutlaka duk abin da yace ayi daidai wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu duk abin da manzo ya ba ku a matsayin daga Allah yake to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma ya hane ku ku hannu ba mai wannan kujerar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai zo ya bada umarni ko ya bada hani za a auna wannan umarnin nasa ko hani da abin da annabi yayi ya karanta in yayi daidai da na annabi sama to sai a alfa ya tantance a masa su al imamu malik su al imamu abu hanifa su al imamu shafi'i su al imamu ahmad bin hanbal ba wanda ya ce kabi su duk abin da suka faɗi daidai su kansu sun tsoratar game da haka sun tsoratar الإمام أحمد بن حنبل يكشف لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا سفيان الثورية ولا سفيان بن عيينة وخذ من حيث أخذنا وخذ من حيث من حيث أخذنا yace kada ka bi ni kawai ido rufe duk abin da na ce shi ke nan ka ce eh gaskiya ne ba haka ake yi ba ya lissafa sauran a'imma na ahadin sunna waɗanda ake musu biyayya amma biyayya ba mutlaka ba ana musu biyayya ne a cikin abin da suka yi daidai duk magabata sun yi irin waɗannan maganganun amma su a wajen yin shi'a sharadi ne ka bi imaman su kai tsaye akwai wuraren da suke ba imaman nan nasu matsayi na ulubiyya a bauta musu akwai inda suke ba su matsayi na ulubiyya akwai littafin da wani rarrakin malaman su ya rubuta dan karamin littafi samun suna al-hasan wal husayn wa iyyahum bil mauta wa iyyahum bil mauta al-hasan wal husayn wa iyyahum bil mauta abubuwan da suka samo a addinin na shi'anci na cewa sai na al-hasan da na al-husayn suna raye da matattu littafi ne yana cikin mu'asirin an kasar kuwait ne yana nufin mutu ba sai rubuta littafin ya tabbatar da cewa alhassan da alhussein radiyallahu ta'ala anhuma suna da sifata da shiya'ul mauta su tayar da wanda ya mutu kaga hatta annabi isa alaihi salam da aka ba shi mu'jiza ta ya tayar da mamata in ya ce wa uhri mauta bi idnillah ina tayar da matattu da izinin Allah a matsayin mu'jiza da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn ba manzanni bane ba su da mu'jiza waliyan Allah ne za su iya zama suna da karama amma karamar su ba a taba samun wani waliyi daga cikin waliyai na Allah da za a ce yana tayar da matattu ba domin tayar da matattu nau'i ne na mu'jiza mu'jiza ko ba karama bace mu'jiza ta fi karama ita mu'jiza ana zuwa da ita ne a lokacin da aka ce kai ba annabin Allah bane shi ko waliyi ba wanda yace an ce shi ba waliyi bane yace to ni waliyi ne ban ka maka alamar ni waliyi domin ba dole bane sai ka bu waliyi amma annabin zamanin ka dole ka yi in baka yi imani da shi hukuncin ka kafir to shi yasa idan da kafirai suka yi musa ma annabi Isa alaihi salam cewa shi ba annabin Allah bane sai Allah ya ba shi mu'jizozi daga ciki akwai hayar da matattu daga ciki akwai warkar da waɗanda suke da ciwon kujirta kujirtan ma ne zuma ke wannan sannan yana ba su labarin sai mutum ya taho sai ce ka taho daga Legas abinda ka ci yau shine kaza abinda aka dafa a gidanka kaza kuma ba ne gidajen su yake duk wannan mu'jiza ce amma karama ta waliyi ita zuwa take yi ba wanda ya nema domin ba a ce waliyi yanzu yana kafafa yana nuna wa mutane ta shi waliyi ba domin ba a da bukatar shi a cikin al'umma bukatar da ake da ita a cikin al'umma ta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam alamar waliyin gaskiya shine kai ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karamar su za ta iya bayyana wannan aqida ahlus sunna wal jamaa ce wanda yake cewa ahlus sunna wal jamaa ba su da waliji ba ba su da karama ba kar ya yake ba ahlus sunna ahlus sunna wal jamaa suka tabbatar da karamatul awliya waliyan gaskiya ba wanda wasu suka nada su ba al-imam al-lalaka littafi yake da shi a cikin littafin bangare guda ya ware kusan rabin mujallal a cikin littafinsa usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a ya ware baji ya wuce matsayin baji ya kai rabu mujalladi isbatul awliya wa karamatihim tabbatar da cewa ahli sunna sun yadda akwai waliyai sannan kuma waliyan nan na da karamomi Allah na ba mutum waliyan taka kuma ya ba shi karama amma waliyi na tabbata ne ka zo ka naɗa wani waliyi da ce ka tabbatar da wani waliyi ne idan kana da nasi in kana da nasi shi ke yanzu misali akwai sahabban manzon sama hanzala basirul mala'ika ka ga wannan waliyi ne za a tafi yakin uhudu yana kwanciya da matarsa aka kada kube na fita yaki ya tsalla ya fito ko wankan janaba bai yi ba ya fita yakin uku aka je aka yi kashe shi a yakin uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana cewa ku je ku tambayi mata hanzala ne ya faru fa qad ra'aytu al-mala'ikata tughaddilu ce na ga mala'iku suna masa wanka sai aka je aka tambayi matar sai ta ba da labari ta ce ai suna kwanciya aure da ya ji an kada kube ana neman sojoji a zo a fita yakin uhudu shine ya tsalle ya fita ko wankan janaba bai yi ba to ai idan mutum ya mutu a fagen fama ba a masa wanka ko a jikin musulunci ba a masa wanka to shi sai mala'iku suka masa wanka saboda janaban nan da yake da ita ka wannan wali in za ka faɗi sunayen wali to sai ka faɗi wannan yana cin qa'imatul awliya list na waliyai waɗanda nassi ya tabbatar da cewa waliyai ne sai ka kawo su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi karamomin su sun tabbata da yawa to diyin waɗanda wanda nassi ya tabbatar da su amma duk wanda ba nassi ya tabbatar da shi ba to wannan wani ya zai ce ba waliyi bane ba wanda zai zai ya ya ya kore shi daga cikin waliyai domin kai kana da shi da wanda kai da na kasara shi da ni da na ce ba waliyi bane matsayin mu dai da kai ba mu da wahayi sai kan manzo sama yace wani waliyi ne fitar da matsayinsa Allah ne masa wahayi to shikenan ka gani amma wanda ba haka ba dan ka da wani ka ce shi waliyi ne to so kai abin kai da kanka in wani yace bai yadda ba ba za ka zo ka gani bin shi ba don kai kake kiko mishi ka nada shi kamar yanzu ne kawai sai in nada wani a cikin anan layi ka ce na nada shi sarkin zazzau ce kawai na nada shi sarkin zazzau kai kuma sai ka ce a kai dai wanda ka sani sarkin zazzau mai martaba alhaji shehu idris kaga kawa ke da gaskiya kake da gaskiya shi tabbas sarki ne an naɗa shi an san waɗanda suka tantance su naɗa shi suka naɗa shi ni ko da kaina kawai na ci na ƙoshi ƙwaƙwalwata ta faɗa mini kawai na ce na naɗa ta sarkin zazza ko na naɗa wani sarkin zazza kaga na yi abin da ne ma kaina to shi ne yin wannan misali Allah ya shirya da mu sai ma ne ce wa in qila idan ku aka ce la yadkhulul jannata mutum ba zai shiga aljanna ba illa bittiba'i imama sai idan ya bi wani imani kana hada khilafu nususil qur'anil karim wannan ya saba mana alqur'ani kace sai an bi wani imani daga cikin a'imman ka sannan za a shiga aljanna to wannan alqur'ani bai goyi bayan ka ba kada inda qur'ani ya goyi bayan ka fa innahu subhanahu wa ta'ala awjaba aljannata liman afa Allah wa rasulahu ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shiga aljanna ne liman afa Allah wa rasulahu da wanda ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah fi ghairi mawdi'in min al-Qur'an a wurare masu yawa a cikin al-Qur'an Allah in ya tashi bayanin shiga aljanna yana bayani ne akan mutumin da ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يعلق دخول الجنة بطاعة إيمان أو إيمان به أصلا Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani bai rataye shiga aljanna da yi ma wani imani biyayya ba ko kuma imani ma da wannan imamu. Duk ayoyin Alƙur'ani ba inda Allah ya ce wane ba zai shiga aljanna ba sai ya imani da cewa wane imani ne. Ko kuma dole sai ya ma wane imamu kaza biyayya babu a cikin Alƙur'ani. sadaka duk a imman da aka nada su in baka bi su ba wanda zai ce ba za ka shiga aljanna Allah ba domin aljanna sharadin shigarta kun annabi sallallahu alaihi wa sallam ta'a ga manzon Allah ta sama da ta'a ga Allah madaukakin sarki kamit li qawlihi ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki yace wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا التي ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله دون يما ألا بيئيا والرسول كما يما النبي بيئيا وأولئك إرم ولن تكتك ولن شرعا na imani da biyayya ga Allah da ma'aikinsa to suna tare da الذين أنعم الله عليهم وأن ألا يلئم أجريسوا من النبيين النباوة إن كبا ألا كبا من ذن ألا قيم أطاعة غان الله لا أتاشك غدا النباوة ألا والصديقين يقوم الصديقين الصديقين سوني أن جبا جبا وشي نع النباوة ألا والشهداء يقوم شهيدين شهيدين manya-manyan shahidai su ne waɗanda aka kashe su a kayan fama na jihadin musulunci amma akwai sauran shahidai da manzon Allah ta sama ya ambata daga cikin shahidai akwai wanda ya mutu gini ya ya ya ya ya mutu masa manzon Allah ta sama ya lissafa shi a matsayin shahidi mutumin da wuta ta cinye shi ta kona shi ya mutu shi ma ana kirga shi a cikin shahidai matar da ta mutu wajen nakuta ana lissafa ta a cikin shahidai mutumin da ya mutu saboda annoba kamar misalin kwalara ko wani abu bai kama da kwalara shi ma ana kirga shi a matsayin cikin shahidai yake sun kai nau'i daidai wajen goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su amma wannan ba yana nuna cewa idan wane ya mutu ta sanadiyar kaza kike nan sai ka rada masa suna ka ce masa ashhadu wahid wannan ba masa mun ba aqida ahlus sunna wal jamaa bace abin da ya tabbata shine sai ka ce muna ma wani kyakkyawan zato Allah ya tayar da shi a matsayin shahidi domin ya mutu ta sanadiyar kaza a yaki an je yaki wani mutum ya rika nuna bajinta yana nuna bajinta shi ke nan zai mutu aka kashe shi a wajen yaki sai sahabbai suka ce ya zama shahidi istushi da fulani wanda ya zama shahidi sai manzon sallama ya ce ma azrakum annahu kad istushida wa ya sanar da ku cewa kun je kun duba ne a tsawon mahfuz sahabbai suka ce to ai ya mutu a wajen yaki manzon sallama ya ce to akwai abin da ya hana shi ya zama shahidi an taba tafiya yaki an dawo yaki aka samu ganima ya sace ya sace ya sace mal'a bal ba ta hana shiga aljanna to kaga ashe ba kai tsaye idan mutum ya mutu ta sanadiyyar wani abu sai a naɗa masa suna a ce shi shahidi ba ne a'a ana masa fatan cewa ya zama yin shahada shi ne abu mai sauki misali malam jafar an kashe shi ranar juma'a an kashe shi a masallaci yana ba da sallar asuba ranar juma'a sannan an kashe shi ne a cikin abin da ya bayyana saboda faɗin gaskiya da kira zuwa ga addinin Allah sai mu ce muna masa fatan Allah ya karfe shi a matsayin shahidi Allah ya haɗa shi da shuhada amma kai tsaye ba za ka buga rubuta sunansa ba ka ce ash-shahid ash-shaykh Ja'far Mahmud Ali wannan uslubi ne na mazhabi ne na yan bid'a da suke ma Allah shi naka mutum alhali ba ana tabbas din Allah ya nada shi a'a ana kyautata masa fata cewa fatan da ake masa Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi saboda ga hanyar da aka kashe shi ta sanadiyar ina jin mun gane wannan to shine Allah zai hada su da annabawa ya hada su da shahidai da siddiqai da shahidai wa salihin da kuma bayin Allah na gari waligai Allah zai hada shi wa asuna ulaika rafiqa kuma sannan wannan ya kyautata waɗannan sun kyauta su zama abokanan zaman mutum a ce kai tare da annabawa kake ta wani ana magana ya ce to ai ko mai wankin takalmin su ma muka zama ai ba komai a cikin aljanna a ce ka zama mai wankin takalmin annabi a aljanna ai ka ai aikin kake nan ka wanke ma annabi takalmi kowane annabin ma balle kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kai ne mai wanke mishi takalmi a ƙarshe kenan daraja ko a duniya ka zama mai wanke masa takalmi ya ka samu daraja balle kuma aljanna to kuma sai aka ce za a haɗa ka tare da su kana tare da su to a nan dai muhallin shahid Allah ya ta'allaka shiga aljanna da yi masa biyayya da kuma yi ma manzansa biyayya biyayyan nan da za a ma Allah biyayya ce mutlaka biyayya ce ta kai tsaye biyayyar da za a manzo Allah sallama biyayya ce ta kai tsaye ka rufe ido ka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda za ka tsanci kanka sai aljanna amma duk wanda za ka rufe ido ka ji shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya saka in kuma kai rashin sa'a kila wuce za ka tsanci kanka a ciki domin manzo Allah sama ya lissafa cewa akwai mutanen da du'atun ala abwab jahannama suna nan kira suke a ƙofofin jahannama duk wanda ya amsa musu kiran nan sai su je ba cikin wutar jahannama du'atun ala abwab jahannam to kaga a cikin ayan nan Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul sai ya ce wa wa yuti al a'immata kaga bai ce ba wa man yuti illaha war rasula kawai kai sai sai ba da amsa ya faɗi sharafi sai ya faɗi jawabu sharfi wannan babu sun ga wanda suka san nahawa a cikin mu alfa'u الواقعة في جواب الشرط wa man yuti Allah kaga sharadi me jawabin فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا التي ذلك الفضل من الله wannan falala ce daga Allah ka ba annabi sallama ka ba Allah Allah ya taka maka ka shiga aljanna in kuma ka shiga aljanna zaka zama tare da annabawa da siddiqai da waɗanda suke shuhada da kuma salihai ai mutum ya haihu to kun ga bai kara ya ce wal a'immata ba bai ce wa yudi'in a'immata ba a wata aya ya ce wa man yudi'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha dhalika al-fawz al-'azim wa man yudi'i Allah duk wanda ya bi Allah wa rasulahu kuma ya bi manzansa to yudkhilhu jannati Allah zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wa suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan khalidin fiha kuma an kaddara musu da goma a ciki ba za su fita ba wa zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo kawai mai girma ba rabon da yake wannan girma kun ga wannan ayoyin da malai kafa hujja da su dukkanin su suna faɗin cewa sharadin shiga aljanna shine biyayya ga Allah da manzansa ba a ƙara wani ba akwai aya da ta ce وعطيقوا أو يا أيها الذين آمنوا عطيقوا الله وعطيقوا الرسول تيجي وأولي الأمر منكم malamai sai suka ce kaga Allah bai ƙara wa aqimu ulil amri minkum ba sai suka ce sa'atu ulil amri mashrutatun bi muwafaqati sa'ati Allah wa sa'ati rasuli yi shugabanni biyayya to an sa ma wannan biyayya shar'in idan suna bin Allah idan suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga idan shugaba ya zo ya ce abu abin da Allah ya ce a yi to in ka bi shi kai tsaye ba shi kama biyayya ba kama Allah shi yasa hadisi sahihi manzon sun yace man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah adkhalahu Allah aljannah duk wanda ya bi shugaba ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya bi annabi duk kuma wanda ya bi annabi sallam ya ji Allah subhanahu wata'ala ne wanda kuma ya bi Allah to aljanna zai ashe duk wanda za a biyayya to ya zama biyayyan nan ka zama sharadin ta ka dace da abin da annabi ya ce a yi ko kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi mun fahimci wannan ai to amma su ɗan shi'a shugabanninsu guda goma sha biyu wajibi ne ka bi su irin yadda kake bin manzon Allah su sallama to daga suna da damar da ma za su kito maka hukunci wanda ba manzon Allah su sallama ya faɗa ba su suna da damar su kafa maka doka wacce ba ta Allah ba ba ta manzon Allah su sallama ba kuma dole ka yi su kamar yadda yake tsangaje a cikin littafin yan shi'a abubuwan da suka ce a immansu sun ce waɗanda ba magana Allah a cikin ba magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki abinda ma da yake tuna mana ke malam ya ce falau kanat al-imamatu aslan lil imani da imani da cewa shugabannin shi annan guda biyu yana cikin usulul iman kuwa sun imani aw al kufr ko kuma in ka musu ki musu biyayya yana cikin abin da za ka kafar za a kafar ka da shi aw hi a azabu arkani dini a wajen yan shi'a suna cewa imama imani da imama shine mafi girman hukunin addini imama a wajen cikin shi'a tana gaban al shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah imama to da ya kasance haka ne kamar yadda suke cewa allati la yaqbalu Allahu amal al-abd illa biha wacce Allah ba zai karba aikin bawa ba sai da wannan imamar kama ta kudu shi'a kamar yadda yan shi'a suke faɗa la zakara Allahu li imamata fi tilka al-ayati wa akkada 'alayha to da Allah madaukakin sarki zai faɗi imamanci a cikin waɗannan ayoyin da ya faɗi a yi masa biyayya kuma a yi ma manzansa biyayya to da zai faɗi cewa hadda imama hadda ahimman su guda goma sha biyu su ma a biyu inda kamar yadda suka faɗa haka yake wa akkada alaiha kuma da sai Allah ya karfafi wannan bayani ya za a yi Allah ya tsara al'umma a ce Qur'ani gabaki ɗaya bai kunshi bayanin da ake yi ba kuma Allah madaukakin sarki ya san wannan yana cikin imani kaga wannan tambaya ce li'ilmihi bi husulil khilaf fiha ba'da zalika domin Allah subhanahu wa ta'ala ai ya san cewa za a yi sabani akan imamanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu to da sai Allah ya rabbanta a cikin alqur'ani yace to duk wanda bai ba a isma sha biyu ba daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu zuwa mahaji na yan shi'a su goma sha biyu to da sai a ce duk wanda bai musu biyayya ba to ya zama kafir amma babu wannan a cikin alqur'ani wala azunnu ahadan sayati fama ne ce ba na tsammanin wani zai zo li ya kula lana ya ce mana bi annal imamata fil ayati mazkuratun cewa wannan imamancin an ambace ta zimnan tahta ta'atin lahi wa ta'atin rasuli ya ce ai an dunkule ta ne da biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li anna fi hadha ta'assufan fi tafsir domin wannan akwai matsa kai a cikin tafsir kace ai da Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula wai ana nufin wal a'immata akwai a'imma a dunkule a ciki to sai mu ce maka wannan wannan tafsirin naka da ka zo shi akwai ta'assufi a ciki ka ka kirkiro abin da ba shi ka ce yana ciki bal yakfi bayanan li butlani dalika kai ya isa ne domin a bata ma wannan maganar da ake yi an naqula bi anna ta'atar rasuli fi haddi dhatiha hiya ta'atul lirabbi kawai sai mu ce maka ma kai tsaye ai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi kai tsaye biyayya ce ga Allah allazi arsalahu wanda shi ya aiko shi Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi kenan ka saba ma manzon Allah kuma ka saba ma wa Allah mutum ya saba ma to su a imman nan waye na su shin manzon Allah sallallahu ne ya nada su balle a ce in ka saba musu annabi ka saba ma a'a ba annabi bane ya saba ya nada su annabi sallama ba shi ne nada su ba ashe kenan idan aka saba musu ba annabi sallama aka saba ma غير أن الله عز وجل لم يذكر طاعته وحده sai dai Allah madaukakin sarki bai ambaci a masa biyayya shi kadai ba wa yaj'alu ta'atar rasul mundajatan tahta ta'atihi kuma bai sanya biyayya ga manzon Allah sama ya dunkule su ya ce kawai man yuti illa abai ya kifadin manzon Allah sallallahu alaihi bal afrajaha sai dai Allah ya ware biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi yu'akkidu ala rukulihi muhimmaini domin ya karfafa cewa rukulihi ne masu muhimmanci fi aqidatil islam a cikin aqidar musulunci ta'atullahi wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan rukulihi kenan kuma ina ga kun gane abin da malai yake nufi ai biyayya ga manzon Allah su sama biyayya ce ga Allah to da Allah zai so ya nuna muhimmancin biyayya ga manzon Allah su sallama sai ya ce kai wa man yuti illaha sai ya shi to amma saboda yana so ya nuna maka cewa biyayya fa ga manzon Allah su sallama nan fa ita ma wani rukuni ne ne cin gashin kansa sai ya ce wa man yuti illaha sai ya ce wa rasula domin ya nuna maka cewa kai ma Allah biyayya kuma kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa inna ma wajaba dhikru ta'ati ar-rasul ba'da ta'ati Allah ka sharti li dukhul al-janna Allah ya ambaci yin biyayya ga manzon Allah sallallahu bayan ya faɗi cewa shi kansa subhanahu wa ta'ala a masa biyayya domin ya nuna maka cewa fa cikon sharadin shiga aljanna kai ma Allah biyayya da mutum zai zo ya ce to shi kawai zai ta bauta ma Allah ai Allah dama ya ce a bauta masa yi dai zai ce bari yi yadda ya ga dama bai bukatar manzon Allah ta sallama ya ce masa ga yadda za a yi tambayar da nake yi shin idan ya mutu zai shiga aljanna ba shi ba aljanna ko fau fau shi ba shi ba shiga aljanna dole sai ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe da ana nufin cewa su ma a imma sai an musu biyayya da su ma haka Allah zai kawo sai zama sharta uku kenan yi ma Allah biyayya yi ma manzon Allah biyayya yi ma shugabanni ko a imman shi'a biyayya wanda wannan ba shi kuma ya annar rasula mubayyihun anillah domin manzon Allah sama shine yake isar da sako daga Allah wa li anna ta'atuhu ta'atun liman arsalahu aidan kuma an masa biyayya to an yi ma wanda ya aiko shi biyayya ne wa ya aiko shi Allah subhanahu wa ta'ala ولما لم يثبت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب التبليغ عن الله to yayin da ya tabbata cewa bayan manzon sama ko ba wanda yake isar da sako daga Allah ko akwai bayan manzon Allah sallama waye kuma ake ba wahayi babu to kenan wannan da'a suna tsayawa ne ga manzon Allah sallama in dai da'a mutlaka ake nufi duk wanda yake son a masa da'a to sai ya zo da abin da manzon Allah sallama ya zo da shi ya ce kai ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر in dai za ka yi biyayya to kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya zo da sunna kuma ya zo da addinin nan mai tsarki ta musulunci إن الله عز وجل علق الفلاح والفوز بالجنان بطاعة رسوله Allah madaukakin sarki ya rataye samun falahi rabo na aljanna wal fawz da rabo dai na aljanna بالجنان تحني شقاء الجنة بطاعة رسوله إذا أما من ذن سبيية وانتزال أمره تقوم لزمت مبنى أن نسلم دون, دون أمر الآخرين وأمرنا وسبع دون يتسان أما سبيية تسيشي فيه أمن دع النبي يتسيحي شيء iyaye ana musu biyayya a musulunci wajibi ne a musu amma sai irin biyayya ake musu sai umarni da abin da Allah ya ce a yi to sai a bi su in aka bi su an yi an yi musu biyayya domin sun dace da abin da manzo Allah sama ya zo da shi amma idan suka yi umarni da abin da ya zama saban Allah to ba za a musu biyayya ka'ida kenan da musulunci shi yasa manzo sama ya bada ka'ida yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a biyayya ga wani abin halitta a cikin saba ma mahalicci Allah shi ya halittarsa kuma ya ce ga yadda yake yadda yake son a yi rayuwa to sai wani ya zo shi bai yi halitta ba ya ce a saba ma umarnin Allah ne da shi ne ya halitta dukkanin mu a gaban Allah halittun sa ne dukkanin mu kuma ya tsara mana yadda za mu rayu to ba a sharɗanta ma wani ya bi wani ba idan shirfi a'a sharadin biyayya ga wani ya ba da umarnin abu Allah in ya ba da umarnin abu Allah to shi kenan shi kuma sai a masa kara sai a bi shi in an yi shi an bi Allah ya ba da umarnin abu annan sallallahu alaihi wasallama idan aka bi umarnin to shi ma an masa umarni kuma manzo Allah ta ba aka bi domin abin da manzo sama ya ce ayi ya tabbatar da ayi shi ne ku duba bayan Allah nan da ɗan shi'a suke bata su habban annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yanka sai dina Abu Bakar kalli jawabin sa da bayan ya gama ya ce amma ba'ad ke bayan haka فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم sai yau gashi an naɗa ni shugaban ba dan na bi ku ba dan Allah ka duba wannan magana walastu bi khairikum ba dan na bi ku bane tawazu ba dan na bi ku bane karshe bayan ya yi jawaban da sai ce ati'uni ba ata'atu Allah wa rasulahu فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم شكديني إن بألا دمن زنسا إذن نسابة بألا دبعي كنت تكفلي فإن دعك شكدين أنا شرط بيي أجريني إن زمنا بأبن دمن زنسا سميتي أيني تكوكم فيه في بايانا وانا مغنى سيدنا أبو بكر كينا رضي الله تعالى عنه sayyidina umar ranar da aka nada shi ya hau minbari shi ma yayin jawabi yace qawwinuni idza ra'aytum fi yahwi dadan qawwinuni yace ku tada ku madata idza ra'aytum fi yahwi dadan idan kuka ga na karkace ku dawo da ni kan titi sayyiduna salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya zara takubi yace wallahi lan qawwimannaka walau bis-sayf hatta ta'uda ila al-istiqama yace za mu dawo da kai daidai ko da takobi wadannan ba su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar an je yaki an dawo aka raba ganima shine shugaban kasa aka raba ganima sayyidina Umar ya sama ya samu ya samu misali a ce izani jabtu kun san irin kayan da suke sawa kamar irin kayan alhazai a a ɗaura zani nan daga cibiyar zuwa ƙasa sai kuma wayafi da ake ɗaura irin shiga alhazai na ƙasan shi ake ce mai izari na sama kuma ake ce masa ridai ko idan an haɗa duka su ne laraba suke ce masa hulla asin da asin ke to sai na umar ya samu talle ɗaya wanda ko dai ya mayafi da shi ko kuma ya yi izari ya ɗaura ya zama masa farjalle shi kenan kawai sai sai da umar yanzu zai yi hudu ba ranar juma'a ya sako sai aka ga ya sa ya sa mayafi da sai shike da ya shigo masallaci ya fara hudu ba sai ce isma'u wa ati'u ce ku ji kuma ku yi biyayya wani sahabi ne ke ce la sam'a wa la ta'a ce ba za mu maka biyayya ba kuma ba za mu saurare ka ba har ce ka mana bayani ya aka yi kayan ka suka zama biyu hudu ba juma'a ba shi ke nan sai ce a ji a fulla wuyan shi? sai ya ce abina abdullahi ɗansa ke sai ce abdullahi musu bayani wani juma'a ba ake hudu ba juma'a ba sai yi musu bayani abdullahi sai na abdullahi musu umar rabi allahu anhu ma ya ce ai da aka je aka dawo kaso na da aka bani shine na haɗa masa shi babana ne an ba ni talle ɗaya an ba shi talle ɗaya sai na haƙura da nawa sai na ba shi na ce ya ke azin da azin kamar ka ce riga da wando an ba shi tallan da zai ishe shi wando ba riga shi ne na ba shi na ce ya yi ɗaya tallan na ce ya riga da shi shi ke nan sai wannan sahabin ya ce al'ana nasma'u wa nutiru sai yanzu za mu ji kuma mu yi biyayya ci gaba da hukuma to waɗannan mutanen ba su ne ba mutanen da su rayuwarsu da baki ɗaya al-wudush ma arafu illa al-wudush ba su san komai ba sai komai abin da suke a fili suke yi ba makomako a rayuwarsu ba wani abin da babu asfahatul muhlaka a rayuwarsu ba wani wajen da suke son ba ba su yadda a bude ba komai a bude kare farar takarda za ka gani ba wani abin da aka ɓoye al-wudush tarihinsa a fili yake ba a boye yake ba to shi ne wanda so daga a himman shi'a babu inda Allah ko ma'aikinsa ya ce sai an bi za a shiga aljanna amma a da yan shi'a idan ba kai imani da waɗannan a himman nasu ba to kai ba ma musulmi ba ne a kan a kasan kai ba musulmi ba ne hatta tu'mina bi imamati al-a'immatil ithnai ashariyya haske kai imani da waɗannan shugabannin nasu ƴan goma sha biyu in kai imani da su to daga nan ne ka zama mai imani amma in baka imani da su ba to lasta musliman ba musulmi ba ne amma ko zai zo suna iddia'in ƙarya wai a zo a haɗa kai awwalu man kaffara almuslimina rawafida farkon wanda suka fara kafarta musulmi ƴan shi'a duk wanda bai yi imani da abin da suke ciki ba fi samini qulubihim ya tabi'unahu kafiran a cikin zuciyarsu kafiri suke ɗaukar a ta su su baka imani da ake ba ma kun jiya zuwa da cewa ya haɗa kai haɗa kai ni zan zo kana cewa abubakar kana da anas ni kuma yana ce mai rabi Allahu anhu sannan mu haɗa kai in ce abubakar rabi Allahu anhu kai kuma ka ce la'anatullahi alaihi yana cikin zikirinka na sace da zikirinka na maraice ka tsine ba sai dana abubakar da umar ni kuma an umarce ni shi ne rabi Allahu anhu sannan mu haɗa kai a idan na zo kawai haɗa baki muka kuma bakin namu ba zai zama ɗaya ba ba zai yiwu ba duk da haɗa bakin za a yi ba zai yiwu wata ran sai mun kwale haɗa bakin ma ba zai yiwu ba sai an gan mu a rana to kaga asasan ba magana haɗin baki balle haɗin kai wanda yake son a haɗa kai da shi haske ya sai imani da cewa sai na abu baka rabi Allah ta'ala an yana aljanna domin nasi ya tabbatar da cewa shi dan aljanna ni na yadda da cewa shi dan aljanna ne kai kana cewa yana wuta ya ma cuci diyar manzon Allah sallama ya sa mata sarka ya sa harka danta a gari abin da kake faɗa kenan ni kuma ina cewa a'a wannan bawan Allah ne a cikin mutane bayan manzon Allah sun ba mutumin da ya kai shi kima da daraja da na so san hadisan Allah sun salama kai kuma baka yi da waɗannan hadisan ba sai na magana haɗin kai kuma haɗin kan nan sai shekara shekara an maulidi ya zo a haɗa abu a yi maukibi shi ne wannan haɗin kan shi ne haɗin baki haɗin baki ce malam abubakar ladan zariya allah ya ji kan tsayin allah ya bashi lafiya ce na ji ana fira da shi a rediyo a jakan magori yana faɗin mummunan halin da yake ciki na rashin lafiya Allah ya sa a samu waɗanda za su kula da shi ko don waɗannan waƙoƙi da ya na hikima a cikin waƙa da ta hikima na cewa haɗa kai ba wai haɗa baki ba don a yi zalunci ko a yi zamba ba ba ba haɗa baki ake neman a yi ba haɗin kai haɗin kai ko Allah ya faɗi yadda za a yi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gabaki da ne hablillahi القرآن وسنة رسول الله شكرا إن كي ركو دولنا شكرا هذا ما تنقوى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا مسلم شكرا مسلم شبا قوي قوي بني مسلم شبا أزو بيدا أزو أنا نقولكو با كفتو كتشي كيغا أبن دكي دامنكا wannan ma ya fito ya ce a fito da ga abin da ke damun shi a fito a yi dibeban ƙaryata kai watsi da abin da bai da dalili ni ma in yi watsi da abin da bai da dalili sai kike kuna ta tahidu kalimatuna to daga nan ne kalmar mu za ta zama aya amma kai kana faɗi ni zan shiga in ce radiyallahu anhu kai kuma kana ta la'anatullahi alaihi ko da ana hulla ina za a samu sabani ina za a samu ittibaki har abada har abada kuma waɗanda suke ikirarin cewa a haɗa kai tsakanin waɗanda suke ganin su sunna ne su da ‘yan shi'a ba su da tajriba ta rayuwa ba su da gogayya da rayuwa ba san tarihi nan nan kusa an samu yin waɗannan da'awa ko da'awi na taɓa yin bayanin su ana an samu wasu malamai da suke ganin za a iya haɗa kai da ‘yan shi'a irin su a dukkan musamman kibayi ɗan ƙasar siriya ne babban malami ne yana da littafi mahimmanci da ya rubuta akan akan sunnar manzon Allah sama da sauran rubuce-rubucen shi masu kyau a Dr. Mustafa Silayan. Ya yi wannan da'awa, ya yi wannan ya ce za a iya haɗa kai da 'yan shi'a suka je har aka fara mai ta ce aka gece shi Iran, aka gece shi Inani, aka gece shi Lebanon, aka gece shi wajaje da yawa. Ƙarshe daga baya a ƙarshen rayuwar sai zo yana da ya sani yace sun je sun kai sunna inda ba inda za su tafi a nan nan akwai shi a cikin kuma saba ba ya rasu ga a shi rizkul ka hazawu yana nan da rasa bai rasu ba sun shekarun shi wajen tamanin da wani abu yana cin masu wannan ra'ayin da amma yanzu idan ka ce masa hizbul ta ce hizbul shaitan yana cikin wannan da suka yi har rubutu ya yi akan wannan طالبان ilimi wasu suna da littafin shi da ya rubuta التقريب بين مذاهب بين المذاهب الإسلامية أكثر أي بعض الأبار زوج إيران أكثر شيء جمعة أكثر شيء خطبة كذا كذا جدا جبايا يشي يا بني يشي باي تجربة يشي ما لم نسود عربية أكثر فيش تجربة هكذا صرح بنفسي لكن شيء تسريب هذا شيء كنا ما لم الله ba malaman duniya ba wanda su za su iya gane sai ba za su iya sun kuskure ba da bakin shi ya fito a gidan rediyo a gidan talabijin ya ce ya gane ashe wannan da awar ta ta shirme ci ba yadda za a samu haɗin kai tsakanin ahli sunna wal jama'a da yan shi'a abadan idan mutum ba sunna yake ba in wani abu yake daban za su iya haɗa kai amma in dai kai ahli sunna wallahi ba za ka iya haɗa kai da su ba to wannan shi ne tambaya ta 64 kana bi ahlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam unas ya kasance a zamanin manzo Allah sallama akwai wasu mutane yarawnahu marratan wahida so dai suka taba ganin manzon Allah sallallahu thumma yadhabuna li diyarihim sannan su tafi garuruwan su akwai sahabban da suke zuwa daga ƙauye wasu su zo su musulunta in suka musulunci sai su yi yan kwanaki da manzo Allah sallama manzo Allah sallama ya koya musu yadda za su yi sallah ya koya musu yadda za su yi karatun alqur'ani daidai gwagwado ko kuma ya hada su da wani ya ce je koya musu daga cikin manyan manyan sahabbansa alam yasma'u bila shakkin an wilayati ali ibn abi talib har suka mutu ba su san ma waye ba su san ba su san halifanci da shugabancin sayyidina ali wa abna'ihi da ƴaƴansa wa ahadihi da jikokinsu ba jikokinsa ba jami'an gabaki daya sahabban manzalin sama ne su ko mutane ne ko baka ce musu sahabbai ba misali tunda da dan shiya ake magana suka zo suka musulunta suka koma garuruwan suka ci gaba da musuluncin har suka rasu su ba su san khalifancin sai na Ali ba ba su san khalifancin jikokinsa da 'ya'yansa ba to shine sai ma da yace fa hal islamuhum naqisu shin waɗannan da su haka ta faru da su imanin su tawaye ne in kuntum na'am in kun ce ye na qulu law kana kadhalika la kana nabi sallallahu alaihi wasallam aulad bi tasfih islamihim wa tabyin amri al-a'immati lahum to sai mu ce muku ai manzon sama shi ya fitancanta da ya inganta imanin su kuma ya bayyana muku muhimmancin al'amarin imamanci wa lam najihu fa'ala dhalika sallallahu alaihi wasallam amma annabi kuma ya aikata haka ba kaga ashe wannan da yana nuna mana ashe imamanci da yan shi'a suke kalle da shi ba yi da wani matsayin da za a zo a alakanta shi da imani ba yi da alaka da imani ko kafirci in ba ka yi da a'imman su ba guda goma sha biyu kana nan a cikin musuluncinka kana nan a cikin musuluncinka a immomin nan ba wasu kamar yadda aka sha ambata mana yan uwa mu fahimci mu fahimce su na ƙarshen ma ba a ma san kowaye ba shi mahajin da ake magana a kai labarinsa ya fi kowane abban mamaki a duniya mahaji na yan shiya an haife shi ya shekara kaza kuma ya bata ya ɓoye ya gudun masarakuna a zalibai ba zai bayyana ba sai duniya ta lalace ni kullum tambayar da nake wai in duniya ta lalace sai da halin da muke ciki yanzu za ta zaunu sai lalacewar duniya ya kai mahaji ya fito yanzu dan Allah ya fito to kaga magana da ake yi to da imani ba da alaka da yadda da waɗannan a'imman da ƴan shi'a suka naɗa su suka ce wajibi ne mutum sai yayi imani da su kuma ya tabbatar da haka wannan maganar da mala ya kawo ibn al-mutahhar malami ne na shi'a ya tabbatar da a cikin littafin sa min azul karama fi isbat al-imama ce wajibi ne in dai mutum yana son ya zama musulmi sai yayi imani da a'imman guda goma sha biyu kuma dukkanin haka suka ambata a cikin littafansu dole sai ka yi da al'ummomin su guda goma sha biyu sannan ka zama mutum. Allah ya shirye ta da Dan uwa kullum muna waɗannan bayanan muna bayani ne akan abin da ake bayani tsakani da Allah. Mu mu tsira kowa ma ya tsira, a gudu tare a tsira tare. Ba a yin bayani da niyyar a muzanta ma wani ko kuma a fanshi ko ai wani abu. a ana bayanin halin da al'umma ta tsinci kanta ne a kai kuma wajibi ne duk wanda ya fahimci al'umma na cikin wata musiba musamman musiba ta aƙida ita ce hasarar da mutum zai yi duniya da lafiya ya rasa aƙida ingantacciya wannan ko manufar mu kenan ta yin wannan bayanin a gudu tare a tsirarsa wallahi fatan kenan zaki in yau duk wanda yake yin wata mummuna aƙida zai tuba wannan ya zama dan uwanmu ba yi da bambanci da wanda ya daɗe a cikinmu duk ɗaya ne amma a ba al'umma cikin duhu ba za a mata bayani ga halin suke ciki ba wa Allah mana kuɗi sarki idan ya tashi halatarwa da kai da ka sani amma ba ka yi da wanda bai sani ba yake yi da wanda ya sani kuma yake yi duk Allah ya tashi kashe ku zai ya halaka ku zai gaba gida amma idan ka faɗa kai bayani ka tsira domin alkawarin da Allah ya ɗauka kenan tsakaninsa da masu ilimi duk wanda Allah ya ba shi ilimin wani abu to la tubayyinunnahu lin-nas wa la taqtumuna za ku bayyana su bayyana shi tilas kada ka koyi abin da ka sai daga wannan muna bayani ne a matsayin shahada Allah mu sarki ya karbi wannan shaida da muke bada cewa bin ikar shi ya rage kuma wanda ya ji bai aiki da shi ba har wanda ya an kubuta da Allah ka shirye ta Allah ka tabbatar da dugadigan mu akan gaskiya Allah kada ka samu mai rawar kafa Allah kada ka samu mai rawar kafa a duniya kada ka samu mai rawar kafa a lahira Allah ka shirye ta da kai albarka a cikin rayuwar mu ka tsare mu da dukkanin zamani muna roƙonka kada kashe musu muna musulmai masu imani da kai masu imani da manzanka sallallahu alaihi wa sallam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين akwai karatun da ake yi ranar duk alhamis mun karshen wata da muke yi a nan masallacin da la'asar insha Allah ta'ala a wannan satin za a yi cewa watan musulunci ya zo karshe kamar yadda muka sha bayani duk alhamis mun karshen wata mukan zamu wani littafi ɗan ƙarami da za a iya karance shi a lokaci ɗaya irin kan rasa'in haka na malamai sai a karanta a lokaci ɗaya domin mutane su fa'idantu ina yin wannan shi ne darasin da zaɓi na hudu ban manta ba sau da haka ana sanar da mutane in sun zo ranar ina yin za su samu littafan ko littafan a wajen malam waɗanda suke tsida ranar alhamis Allah mu da kuma ya kai mu da rai da lafiya a TV dama alhamis sun karshen wata watan musulunci ita ce ake yin wannan karatun a cikinta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك